الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم baya surutun ku har ciki bayan haka yau muna yin talata sha uku ko sha biyu ga watan jima'a sani hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1442 muna kuma 26 ga watan daya shekara ta 2021 Allah ya kaddara mu da zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa cikin garin gumar don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari yau za mu tashi a babi na 289 kenan masu babi lambar hadisi na 600 lambar hadisi na 688 irin nawa shafi na 252 kuma yana ga shi ne darasinmu na 107 kenan mun kwana ne a cikin babu da'awacin nabi sallallahu alaihi wasallam kashi na biyu inda mun karanta hadisi na farko na biyu na uku na hudu muka fahimci bambancin da'awacin nabi a wannan da da'awacin nabi da ta gabata cewa wannan galibi tana da alaka da sallah ko kuma ayyukan da ake kafin sallah ko bayan sallah ma'ana dai shi wannan babin yana da alaka ne da sallah kai tsaye da aka yi za mu tashi a hadisi mai lamba ta 692 imam al-bukhari ya hadathana abu nu'man qala hadathana sa'id ibn zaid qala hadathana abd al-aziz ibn suhayb qala hadathani anas qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث wai wajen tunanin wallahi wallahi كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء ويقول ده ثمنه me yasa wa ai shirin ita ma tai shirin me yasa wa ai shiru ita ma tai shirin كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من الله صلى الله عليه وسلم يا كفنسي إذا يعرفني شجابا آيتي قال ينا سوى اللهم إني أعوذ بك يا الله إنا لمن قرنك من الخبث دقى شر شيطان مذا wal kaba'i da shaidanu mata cikin aljanu na muna tare da shaidani ne idan arada an yi da kudin kala kala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'i in yayi nufi shiga ban daki yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'i ya Allah dan Allah mai magana na ta saurara dan Allah mai magana nan ta saurara wai ba ce wannan ne wai إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يا الله ina neman tsarinka min al-khubuthi daga sharrin aljanu maza wal khaba'i da sharrin aljanu mata wannan idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tare nufin shiga ban daki wannan kuma ita ce addu'a da tafi kowace inganta ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin shiga ban daki في حديث النبي حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ماذا الله صلى الله عليه وسلم إن ينفي الفتوى تبن دايكي إن يغم بيان بقاتي شيئا غفرانك معناه غفرانك الله إنا لمن غفرت الله إنا لمن يكيرك wannan sune na turban da suka inganta ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin shiga ban daki da lokacin fitowa daga ban daki amma za a ga shahararren abu ne da muka haddace cewa idan za a shiga ban daki akan shiga da kafar hagu idan za a fito akan fito da kafar dama amma a hadisan ta zai wahala ka samu ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da kafar hagu za a shiga ko da kafar hagu ko da kafar dama za a fito amma imamun nawawi a cikin littafin sariyadu salihin bayan kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yu'dibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sha'awar yi amfani da dama a wajen taja gashinsa a wajen sanya takalmin shi a wajen ayyukansa na tsarki to a nan da yake fidda kiyasi cewa duk ayyukan da suke na tsafta da alkhairi abin da ya fi dacewa shine a sa musu kafar dama ko hannun dama duk abubuwan da suke akwai nau'i na kazanta ko karancin falala to a sa musu kafar hagu wanda ya sa shiga ban ɗaki kamar inda ɗan adam ne ke killace kanshi daga ambatan Allah da zikiri da addu'o'i saboda guri ne mara tsarki sai a shiga da kafar hagu idan za a fito sai a fito da kafar dama saboda duk inda za ka taka kuma yanzu sama da yake da ban ɗaki a wajen tsarki da samun damar ambato na Allah maɗaukakin sarki. Gufranar kamar zaman da aka yi a cikin ban ɗaki in mai karatun ƙur'ani ne za ka tawa yake in mai nazarin hadisi ne za ka tawa yake in mai azkar ne da addu'o'i za ka tawa yake saboda gurin bai cancanta ambatan Allah ba da duba abin da yake ɗauke da sunan Allah. da aka gofurana kamar katsin da aka samu na ambatan Allah da zikiri to Allah ina neman afuwarka da gafararka wannan kakin da aka samu ba tare da ambatanka ba Allah ya samu dace wannan kuma yasa shiga masallaci masallaci khairu biqa'il ard shine gurin da yafi kowanne guri albarka sai ka jeho kafarka ta dama sai ka yi addu'ar shiga ban ɗaki bismillahi wasalatu wasalamu ala rasulillah allahumma aftaha li abuwa ba rahmati haka in za ka fito sai ka jefo kafar hagu ni ma inda za ka jefa duk ba inda kai masallaci albarka da tsafta to sai ka jeho kafar hagu sai ka yi addu'ar fitowa daga masallaci wallahu ta'ala ala حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا بكر ابن سليعة ابن سليم الصواف قال حدثني حميد ابن زياد الخراف عن كريب مولى بن عباس قال حدثنا ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء من الله بلا دعم تثبت أزريج ينا كرن تدم ونا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن إلي يدريك كرن تدم سورة القرآن مهمة الدعاء to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zama yake mata na musamman ya koma wa sahabban shi addu'ar koyawa ta musamman kare ke nan yake gwada maka karatun alkur'ani zama ake mai na musamman da ladabi na musamman to ita kuma ayat tun da aka yi mata wannan ko addu'a wanda yake kwatanta maka addu'a ce mai kima mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba ta mutunci da muhimmanci na da yawa ya addu'a take a'udhu bika min azabi jahannam Allah ina neman kariyarka daga azabar wutar jahannam wa a'udhu bika min azabil qabri Allah ina neman tsarin ka azabar kabari ubangiji kar ayi wannan azaba din wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal Allah ina neman tsarinka daga fitina ta masihud dajjal wa ubika min fitnatil mahya wal mamat Allah ina neman tsarinka ka kare ni fitina da jarrabawar rayuwa da kuma jarrabawa a lokacin mutuwa da bayan mutuwa wa ubika min fitnatil qabri Allah ina neman tsarinka ka tsare ni fitina cikin kabari wannan hadisi mun shi shi a baya har a hudu ba ina ji mun ɗauki ɓangaren sa mun yi magana a cikin hudu ba ta wasu safin suka da suka wuce da dama ina ga amma dai ba za su kai goma ba ko mun yi magana a kai shi to amma shi wannan hadisin ya zo da wani abu da sauran hadisan ba su saba zuwa da shi ba menene abin da ya zo wanda ba su saba zuwa da shi ba na na zama na musamman na a cikin lafazin addu'ar ta zo da abubuwan da hadisan ba su saba zuwa da shi ba walaikun musalam na na bar da wannan na na ba ita wace na na na azabu jahannam wata ma akwai azabu jahannam na na yawwa galibi lafuzan guda hudu suke zuwa ko dai ta zo da azaban kabari ko ta zo da fitnatan kabari amma hadisin duka sai ya dunkule su wata kenan azabar kabari daban fitinar kabari daban kuma duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su a cikin wani hadisi na Abdullahi dan Abbas ya ambace su Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam mun sha bayani a kanta wa a'udhu bika min azabil qabr Allah ina neman tsarin ka azabar cikin kabari wannan kuma ya tabbata idan aka wa mutum tambaya cikin kabari bai amsa ba ya tabbata yan wuta ne za a buɗa mai kofa ya ga masaukinsa na aljanna da yayi aikin alkhairi amma tunda bai bi yanzu an kulle za a hada da wani insha Allah za a hada ma wani yanzu kuma da baka aikin alkali ba ga masaukin ka wuta jahannama sai a dan mai fayi da zai ke dan tsakura kafin Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyama shi yasa da aka zo bayani iyalan gidan fir'auna da shi malamai suke tabbatar da azabul qabri annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya rana ce ko wuta ce za a ke bujiro da su a kanta safiya da yammaci da safa za a yi musu gashin tsire in sun sha iska da yamma a sake dumamawa gobe da safa a sake gasawa da yamma a sake dumamawa idan alkiyama ta zo Allah ce wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab iyalan gidan fir'auna a shigar da su azaba kuma wacce ta cikin kabari sanani to akwai azabar cikin kabari wannan azabar da za a yi da wuta ko dukan da mala'iku za su ko kunami da wanda za a zuba musu kunami din ko macizan da za a zuba wa mutane a cikin kabarbara wannan duk nau'i ne na azaba Allah ubangiji ka sa ko dai ba za mu ji labarin ta ba wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal shi ma masih dajjal mai maganganu a kai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake tada masa hankali ga al'umma shi kamar zuwa masih dajjal ya faɗa da yi wa'azi Umar al-Khattabi aka samu wani yaro yayi kama da sifofin dajjal din ya yunkure ce zai zai kashe shi yace in shine ma ba za ka iya ba dan Allah ba zai ba ka nasara a kan shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu tattauna da wani yaro yana nan a cikin sahih muslim hadisai ne da in mutum ya karanta su zai ji jikinsa yana ƙara zamari yana jin tsoron Allah za ka ji lahira ga kana ta zama to kusa yasa suke sa musu da suna dama kitabur raqa'i ko ahadithur raqa'i hadisan da suke karya zuciya suke sa jiki yayi la'asar kusan siffofin da ake faɗa a kan dujar kusan suna tabbata a kan wani yaro da ake a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Madina kuma mutane sun tabbatar ba mutuwa ba kawai neman sa aka yi dare aka rasa to sun dan sha tattaunawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har da gaba ya fara da awar gaibi da sanin waɗansu abubuwa sun yi yar kura manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore su yake cewa ka dakata ba za ka wuce matsayinka ba so abdullisai ne masu masifar ta da hankali da wani ala dai wa'azi a kai shi mun faɗa kusan wuni guda aka yi cir tun daga safa har sallar isha'i bayani ne akan dujal da azabarsa da bala'insa da fitinar shi da manzo Allah sai ke karantarwa a rinka faɗin wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa mamati fitnar rayuwa da mutuwa kowa shaida ne a cikin mu baya bukatar ka kara ni bayani me ya fitina cikin rayuwa amma dai babbar fitina shine mutumin da aka san shi da imani da addini a wayi gari baya cikin masu imani baya cikin masu addini wannan babbar fitina ce na sha faɗa akwai ƴan uwa da muka tattauna da su ce mu ai da su ne suka kafa izala yanzu wai saboda ya ji hauhi an taba shi kaza yake in an taba shi ai su ne yan izala na farko ya manta da cewa da farko da biyu da uku da hudu da karshe da tasa'in da tara duk bata da amfani mai amfanin wasisi cikon taɗarin da za ka cika akan da ita ce mai amfani e yau ko kai ne ka yanke izala cibiya idan ba ka yi aikin izala da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da za ka samu hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nari kai rukunuha Allah madaukakin sarki ya tsare mu mutum a san shi da mutunci da martaba da kima da kyawawan ɗabi'u a ga ƙarshen rayuwa ya canja ko saboda ya samu kuɗi ko saboda ya samu mukami ko saboda yana da matsayi wannan abin akwai tashin hankali a ciki a san ka mutumin arziki ka rayu mutumin arziki ka mutu da mutumin arziki wannan sai a sa maka rai in Allah da zaka lafiya da rahamar ubangiji shi ma ba tare da an yanke ba amma mutumin da aka ga rayuwar ba ta da kyau kasaniya ta yawa wannan sai a ji tsoro idan ya wuni sai dai a bar wa Allah madaukakin sarki ikon shi to fitinar rayuwa tana da yawa fitinar mutuwa tana da yawa za a yi ta fama da shedan har lokacin da za a zari rai za a yi ta fama da shi Allah madaukakin sarki ya sa mu fi karfin shi a kowane yanayi eh ga lokacin mutuwar an ce akwai tsanani da masifar kishirwa da ake fama da ita shedan an ce zai zo har da ruwan sanyi a lokacin zai buƙaci dan adam ya karkata zuwa gare shi ya bashi ruwan sha kuma ba zai bashi ba to in kai kuskure Allah ya sa ba za a yi ba ka bi yadda yake so to kaga guri ne da babu damar gyara Allah ubangiji ya sa mu cika da imani wanda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a azaba ko fitina ta rayuwa fitina da ake a lokacin mutuwa ubangiji Allah ya sa ban da mu Allah ka sa mu fara da imani tsakiyar ta yi imani Allah ka sa ran da za mu koma ita ce rana mafi ƙarfin imani a rayuwar mu tare da kai Allah ka yarda da mu wa a'udhu bika min fitnatil qabr Allah ina neman tsarin ka daga fitinar cikin kabari wannan fitinar zai zama to kawai tambayar da mala'iku za su ita ce fitinar dan halitta ce da baka taba ganin ta ba duk kokarin ka baka ganta ba ran da ka ganta ran nan ne zaka bar duniya to za su zo maka cikin kabari Allah ya san da irin siffar da za su zo maka kuma a tashe ka a ce za a tambaye ka yau da yawa ko aiki za a ba mutum shine zai yi wanka ya hau mota da kansa ya inda zai ji amma da ka shiga ɗakin interview ka ga panel din da za su yi ma interview ya ga mutum gaban kai na tsar tsar tsar wannan ba kawai aiki ne ko a baka ko ba a baka ba kuma ko an hana ka aikin a ran nan mahai ka ci abinci dan ko Abuja ka je ba a dauke ka ba sai ka ci abinci kuma a mota za ka dawo amma za ka ji gaban ka yana dar gaban ka yana faduwa wannan kuma mala'ikun Allah ne wannan tambayar ita ce sharaɗin ka na farko a lahira in ka ci tambayar an dace in ka kasa cin tambayar akwai matsala kai ka san akwai bala'i sai yasa Allah ya yi alƙawari a nan gurin shi ne taimakon sa yake aiki bi sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah ke tabbatar da masu imani da tabbataccen zance ita ce la ilaha illallah fil hayati duniya rayuwar ta duniya zaman to imani da la ilaha illallah ita ce gatan su ita ce kokarin su ita ce abin da suke tsarewa wa fil akhira in aka je lahira Allah shi yake tabbatar da masu imani akan imani da duk mutumin da yake azzalimi ne mai shirka mai hada Allah wanda bai kiyaye addini ba Allah ba zai ba shi damar yayi abin da ya dace ba a lokacin da mala'iku za su tambaye shi fatarwar da hannun Allah kai wa yuzidu Allahu zalimina dan haka abin da ya fi wa mutum alkhairi shine ya zama to yayi cikakken imani da Allah yana taimakon Allah wannan fitina ta cikin kabari Allah ya kaya tsallake ta akwai tsananin fitina akwai tashin hankali shi yasa manzon Allah duk da yake mu hankali da sanin me zai je dawo na sha faɗa na sha maimaitawa ana binne mutum abin da ya dace Allahumma zikirhu warhamhu wa thabbithu wallahi ba abin da za a mai sama da wannan inda za a samu huda huda ana binne shi su rinka karance alqur'ani suna kariya wallahi ba zai mai amfani da wannan kalmomin guda uku za su mai ba Allahumma zikirhu warhamhu wa thabbithu mutane suna ganin su dan kadan ne amma ya fi duk abin da za a kawo wallahi ya fi kuma jiya na ga aka taro addu'o'in da ake za'a zanto da duk addu'o'in da muke karanta da awatin nabi na wancan da wannan su ne ake dawo da su sai fatiha da salatul fati ko an rasa waye fatimu har yau sai kulliya ayyuhal kafiruna mutum yana gaban mala'iku za a tambaye amma ana ce masa ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna da tabbace da ba a tabbai da kai an hada malami albahi in za su yi tunan za in firamare su yi tabbace da kuma amma yanzu mutum ya mutu kana zai akan kabarin shi kana mai tabbace da in ba a yi ba kuma ya zama to tashin hankali wallahi ta manzan Allah ta fi kowace daraja ina maimaitawa ba abin da za a wa mutum ya wannan kuma ina ba da wasiya ni in na mutu duk wanda zai mun gasa ya tsaya akan kabari na ya wuni yana Allahumma ghafirhu wa rahamhu wa sabbihu babu wannan sama da wannan in bayan asuba aka kai da rana ta fito duk wanda yake tsauna ya kai har azha Allahumma ghafirhu wa rahamhu wa sabbihu bata da iyaka in mutum ɗaya Allah ya hore mai ya faɗa in uku zai iya ya yi uku kuma ba wanda yake a wani jagoranci har yanzu gyara ne bai kai inda ya kamata a gyara ba abin da ya dace in an je makabarta masu gini ba su kare ba wanda zai wa'azi shi ake gewayewa a tsugunna wannan shi ne ladabin saboda haka masu kabari su kaɗai suke aiki ba zan san ‘yan iyayi suna cewa turo nan sa ƙasa babu wannan duk wanda ba aiki da yake to yana tare da mai wa'azi a nan ne inda ake wa'azi don haka yana wa'azi masu gini suna yana wa'azi masu gini yana yi lokacin da masu sawa da rufewa za su kammala an kare sai a miƙe in aka miƙe sai a masa wani addu'a Allahumma gafirhu wa rahamhu wa sabbithu ita ma inda za a faɗa har yanzu sau biyu na ga gyaran na gari a malam madori kuma na ji ɗan uwana abokina abu ibrahim ya ambata wannan ni ban taɓa karanta a karanta ba shine lokacin da za a addu'a a matsabarta galibi za a ga kewaye kabarin miki to amma abin da ya fi cancanta shine lokacin da za a da'ar kowa zuwa zai ya kalli gabas ba kabarin za a kalla ba Allahumma ghafirhu warhamhu wa sabbit za ka juya masa baya za ka yi a gefen ka yake bi za ka kalla gabas ake kallo Allahumma ghafirhu warhamhu wa sabbit kai ta maimaita masa iya adadin abin da za ka iya saboda yanzu yana cikin fitinar da bai taba sanin akwai labarin ta ba shi yasa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya mun rayuwa kashi uku biyu na kan makoma ta da na mutu cikin su yanzu wannan ita ce mai hadari yace da mun yi tabar gaza mun ki addini mun ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da na mutu kai na kan dan wuta yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu muka yi imani muka karbi imani mun yi rayuwar da wallahi inda manzon Allah ya mutu ina da yaqini dan aljanna ne saboda imani kullun karuwa yake ya ce amma da manzan Allah ya bar duniya aka samu mulki dama manzan Allah ya ce za a buɗe duniya a baku arziki ya ce muka samu kuɗi ya ce to an ji daɗi an sai wannan an ɗinka wannan an yi kaza an nemi mulki an yi siyasa an yi kuma duk da ana mulki sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya bawa kariya mulki akwai izza a jikin shi ya ce to mun shiga harkokin gwamnati an dama da mu ya ce wannan ita ce take ba ni tsoro in Allah ya kalli wasu abubuwan akwai haɗari in Allah ya kalli wasu abubuwan akwai alkhairi ya ce to in an binne ni duk mai kauna ta ya tsaya a kan kabari na kwatankwacin a yanka rakumi a feɗe a tsara naman a rabar wanda aka rabawa su dafa su ci a riƙa mu wannan addu'ar Allahumma ghafirhu wa rahamhu wa sabbit yace la'alli asta'anisu bikum ina fara in dauki kewa da wannan addu'o'in da za ku ke da za ku ke da aka yan uwa babu abun fada babu abun jan hankali wallahi fitina ce da bala'i to amma sai ga a gurin anan ne mutane suke daɗin ja Umar dan Abdul Aziz ya faɗi wata shahararriyar kalma yace mutane a cikin kabarin su suna kwance kullun nadama suke kan sakacin da suka yi a duniya mu kuma wanda muke raye akan sakacin waɗancan akan sa muke fada yanzu rikicin za a karanta ko ba za a karanta ba za a raba ko ba za a raba ba in gado ne wa zai gaji gida wa zai gaji gona hi wancan nadama yace me yasa ya mai da rayuwarsa akan waɗannan abubuwa mu kuma muna hirimi fada akan waɗannan abubuwa din yace su waɗancan ba za su dawo ba gurin waɗannan su gyara musu izinarsu su ko wanda suke raye ba za su taɓa ɗaukar izina da wanda suke kwance ba kowa rayuwarsa yake daban minti ɗaya ne ko minti biyu an raba rayuwar ta zama to daban-daban wannan wadda zai daban wannan wadda zai daban shi to wannan sira'i din shine mataki na farko na lahira akwai fitina da tashin hankali a cikin shi yasa manzon Allah yake zaunar da su dirsha ya musu karatu irin karatun alqur'ani wannan addu'a a haddace ta wa a'udhu bika min fitnatil qabri Allah ina roƙonka tambaya da fitinar da take cikin kabar ubangiji Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة ابن قهيل عن قريب عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس يش بت عند ميمونة نافانا وترانا أوجا ميمونة إتكما كمر قوة إذا ما هيبيش كويا إذا ما هيبيش فقام النبي صلى الله عليه وسلم دام أبن ليس يقوانا هنا سوريا لك أنشي دمي دمي دمي من ذا الله صلى الله عليه وسلم كيش في الدليل yace ina kwanciyar sai na gama da Allah ta hi cikin dare fa ta hajatahu ya biya bukatarsa cikin dare fa ghasala wajhahu wa yadayhi kafin ya dawo kwanta sai ya wanke fuska ya wanke hannayen shi a wasu hadisa in ya tashi cikin dare yakan yi aswaki ya kurkura bakinsa kafin ya koma ya kwanta anan fa ghasala wajhahu wa yadayhi thumma nama sannan sai koma ya kwanta thumma qama ya miƙe kashi na biyu kafin daren zai sake yi kaga wani yake nuna maka kamar fa training ya je dauka cikin dare tunda duk abin da aka yi a gaban shi da tashin da biyan bukatar da kurkura bakin da komai da komawa baccin da sake tashin sa duk a idan zai sun makama fa a talfin ba ya miƙe sai je cikin wata salka da take raye sai a ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa atlaqa shinaqaha sai ya kunce bakin in aka yi salka aka yi komai ai gurin da kafa take nan ne ake daurewa in an zuba ruwan ta baki sai a daure kuma nan kafar nan ne inda ake zubo da ruwan ana sha in an rataye a daki ko a gindin bishiya tana yin sanyi kamar sanyi irin na birji sanyi na birji yana da lahani a jikin dan adam shi wancan sanyin bai da lahani a jikin dan adam da haka to su ma haka suke ajiya su samu ruwa mai sanyi to da ya cikin dare kunce bakinta kuma tawaba a wudu'an sai yayi alwala baina wuru'aini ko wuru'aini alwala tana tsakanin alwala guda biyu malamai sun yi ta kai da kuma wace ce alwala tsakanin alwala guda biyu wasu malamai sun ce shi abdullahi dan abbasin ya fassara ta cikin hadisi to lam yukfir wa qad ablagha ma'ana bai zubar da ruwa da yawa ba kuma ya kyautata alwalar yadda ya dace ita ce baina wuru'aini akwai wanda zai zubar da ruwa da yawa amma duk gaba za su fita akwai wanda zai amfani da ruwa kaɗan amma tsaftar gaban da fitar su bata kai inda za ta kai ba to shi manzo Allah sai yake tsakanin mai amfani da ruwa da yawa da kuma wanda bai wanke gaba yadda ya fita ba sai sai fa wa tawabba'a wudu'an baina wudu'ain sai alwala tsakanin alwala guda biyu ta mai barnar ruwa da kuma wanda yake bai wanke gaban sa yadda ya dace ba sai alwala ba barnar ruwa kuma gabai sun fita yadda ya dace wasu suka fassara wudu'an baina wudu'aini wasu kuma suka ce a'a shi umarni aka yi mai duk lokacin da zai yi ibada ya sake alwala da haka a kwanciyarsa akwai alwala yanzu falkawarsa akwai wata alwala din wasu kuma suka ce a'a wudu'an baina wudu'aini ini ai tawadda'a marrataini marrataini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ne kifi biyu biyu biyu biyu a sallar shi watakil kenan a iya alwala kifi ɗaiɗai a iya alwala kifi uku uku yanzu shi manzon Allah sai ya ɗauki kifi biyu biyu ma'ana wankin hannu sau biyu kurkurar baki sau biyu shaƙar ruwa sau biyu wanke fuska sau biyu wanke hannu sau biyu shafar kai noman sau ɗaya ake a jiyo da shi wanke ƙafafuwa gwargwadon yadda suka fita sai suka ce yayi alwala ne kifi biyu biyu ɗin ita ce alwala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim yayi alwala mai kyau ita babar nan ruwa kuma akwai tsabtace gaba yadda ya kamata fa sallah sai ya miƙe dan sallah ko ya yi sallah fa qumtu ni ma sai na miƙe fa tabattaitu sai nake rabewa saboda kar mai in kade hankali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karahiyata an yara anni kuntu abqihi sai yake cewa na kuya saboda kar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci cewa fa ido na sa mai duk abin da yake akan idansa ina kallon shi fatawadda'tu ni ma sai nayi alwala fa qama yusalli da manzon Allah ya tsaya dan sallah fa kuntu inda ya sari ni ko sai na tsaya a hannunsa na hagu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya san yayi alwala ya tsaya a gefen sa na hagu fa akhadha bi udni sai manzo Allah ya kama kunne na inda Abdullahi dan Abbas fa adarani an yamini sai ya juyo da ni damar shi daga na aka fuskanci ko karin hujja da aka fuskanci idan mutum biyu suna sallah to liman shine a bangaren hagu wanda zai bi liman sai dawo damar liman sai ya tsaya komai kankantar yaro shi yasa da ya tsaya a hagunsa sai ya kama shi sai ya jiyo da shi ta bayansa sai ya kawo shi gaban sa ya tsaida shi gefen damar sa ya tsaida shi fatatamat salatuhu min al-layli 13 raka'atan sallan manzon Allah ta cika a wannan daren raka'a 13 ma'ana tsayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai da ya raka'a 13 kuma tsaja'a sai kuma ya koma ya kwanta har yanzu shi abdullahi dan abbas bai bar idan ka bacci ya zo ba amma duka abin da manzo Allah ya a gaban shi manzo Allah ya koma ya kwanta fanama yayi bacci hatta nafaha har sai da karan shinkorin shi ya fito waje annafus sai da shine at-tanaffus bis sauti al-ali shine numfashin da mutum zai yi wanda zaka ji da akwai murya mai karfi tana fita wannan shine shinkori ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kwanta har sai da aka bi yunkorin shi yace har sai da yunkori wa kana idza nama nafakha al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kwanta bacci ana jin yunkorin shi wani lokaci masu yunkori su kwantar da hankalin su ko Allah kada ya san me yake nufi kuma zai wahala a samu mutum da zai kwanta bai yunkori ba ba jinin fahimta ya ƙara akan abin da yake ba idan sabi Allah kada ya bar wa kansa ne cikakken sani amma dai tura na ga suna ta bincike da kere-kere mai za a sa idan mutum yana barci ba zai iya yin kori ba eh na ga sun wani abu da ake matsawa akan hanci in ka kwanta a hanci kwanta barci aka dora shi akan hancinka zai hana ka ba za ka yi numfashi irin wannan kurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr nan ba za a ja tafiya da ya kamata na ga dai suna ta kere-kere wallahu ta'ala alam wa kana idan nama nafaka fa azanahu bilalun bis salati to bayan ya kwanta bacci sai bilal ya shigo ya sanar da shi lokacin sallah ya yi haka al'ada take idan mai kiran sallar farko ya zo ya kirawo sallah shine bilal din to dab da za a kira ta biyu sai ya shiga sai ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah tunda gidansa dama liƙe ke da cikin masallaci to har asubahi shi bilal yana iya zuwa ta inda ake sanar da manzon Allah ba tare da ake da cikin gidan iyalin shi ba fa a sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah ya yi ya ce to sai bilal ya sanar da shi lokacin sallah ya fa salla ya miƙe ya yi sallah walam ya tawabba ba tare da ya alwala ba nan kuma ya gaya maka ya yi bacci har da hinkori ma'ana bacci mai nauyi amma da ya miƙe kuma mai bai sace alwala ba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi idan yayi sallar dare yana komawa ya yi bacci kafin sallah asuba kuma bai sace alwala to me yasa ba ka sake alwala ya ce idanuwa na Allah yana kwantar da su su yi bacci amma zuciyar ba ta bacci don haka duk abin da zai faru ya san me yake faruwa babu magana karewa alwala a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin kaudace shi da kuma ne daga cikin kususuyar shi nan idan waye yayi bacci na minti da yayi nauyi ya ja mun kore in ya miƙe aka ce wani ya tsaya a kanka sai dai dan yi hasa he a ko b a ko a a ko amma bai isa bai ce eh tabbas ya tsaya ko bai tsaya din ba amma shi manzon Allah duk abin da ke faruwa to yana da sani saboda zuciyar tana falke tana ji tana zikiri tana ambatan Allah madaukakin sarki amma idan ana kwantar da ita ta yi bacci wannan sunna ce da Allah madaukakin sarki dora da halitta ne shi kadai da la ta'khudhu sinatun wala nawm fa salla wa lam yatawabba wa kana fi du'a'ihi to da ya miƙe kafin shigarsa masallaci addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sune kamar haka Allahumma ja'al fi qalbi nuran Allah ka sanya haske a cikin zuciyata wa fi sam'i nuran Allah ka sanya haske a kunnena wa an yamini nuran Allah dama da ni ka sa haske wa an yasari nuran hagu da ni ka sa haske ma'ana Allah da zuciya da zuciyata da jina dama da ni da hagu ka sa haske wa fauki nuran Allah sama da ni a samu haskenka wa tahti nuran har ta ƙasa Allah ta sanya mu haske wa amami nuran Allah ta sanya haske a gabana wa khalfi nuran Allah ta sanya haske a bayana wa a'zim li nuran Allah ka girmama haskena Allah ka sa hasken imani da hasken hiriya da hasken zuci da annuri Allah ubangiji ka girmama ya zamanto a cikin haske nake kai da komowa wannan ita ce addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kafin fitowa daga gida ko fitowarsa daga gida kafin ya karaso masallaci da haka duk wanda ya tashi yayi alwala asubahi kafin ta wannan masallaci anan galibi malamai suke sanya wannan addu'a din wannan ita ce addu'ar da ake Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا قال كريب من رواية حديث كريب مولى ابن عباس سيتي وتبعا في التابوت akwai sauran addu'o'i guda bakwai suna nan a cikin akwati ko suna nan a cikin sunduki to me yake nufi da addu'o'i guda bakwai suna a cikin sunduki galibin masahi suka ce akwai guda bakwai ya tabbatar guntun bakwai amma Allah ya kaddara ya manta ya dai san suna zuciyar shi in an faɗa zai ce su ne amma Allah ya mantar da shi ba zai iya fito da su haka kuma Allah madaukakin sarki ke ikon sa yanzu nan za ka yi zance abu ana jima da ka bukata ya kaji ya ɗauki yana nan a akwatinka a ajiye watakila akwatin zuciyarka amma Allah ne bai ba shi damar ya fito ba an sa an kulle he bukatar ta musamman ɗalibai suka samu na ɗakin jarabawa zai zuba ya zuba ya zuba amma idan ya tahi bukatar sai a kulle akwatin sai gumi Allah raba mu da irin wannan gumin duniya da lafiya na yace akwai guda bakwai suna nan a kulle Allah ya kaddara na manta su shine abin da malamai suka yi sharhi yana da guntun lafuza guda bakwai ya manta su falaqitu rajulan min walad al-ba'a min walad al-abbas da haka shi ne riwayar wajen kurai shi ne salamatu ibn kuhai da aka ce akwai guntun buka guda bakwai bai fi kasa a guya ba sai yake bibiya to ina ɗayan gidan abdullahi dan abbas wata mahaifinsu ya sanar da su wani addu'a da sai dai gurin su malamai suka ce mai tambayar salamatu ibn kuhai sai ce sai na haɗu da ɗaya daga cikin ƴaƴan gidan abdullahi dan abbas fa haddasa ne bihinna sai ya bani labari da waɗannan kalmomin guda bakwai da aka mantar da kurai fa zakara sai yake cewa wallahu ma ja'al fi asabi nuran wa fi lahani nuran wa dami wa sha'ri wa bashari da kai kan gosu amma addu'ar ij'al ij'al ta tafi go cikin su sai an bata mana akwai asabi jijiyoyi wa lahani da jiki wa dami da jinina wa sha'ri da ganina wa bashari da fatata malamai kuma kuma suka ce a'a da ya ce wa saba'an fissun duki ko fisca buci da bakwai a cikin akwati suka ce a'a da sauran guda bakwai suna liƙe ne da gangan jikin ɗan adam haka wasu malaman suka fassara to asabi kaga ai jijiyoyi lahani nama dami jini sha'ari gani bashari fata duk wanda liƙe yake da gangan jikin ɗan adam wasu malaman suka ce a'a ya ce da guda bakwai amma liƙe suke da gangan jikin ɗan adam wa zakara khaslatayn ya kara abubuwa guda biyu da ni ma ban iya tuno su ba haka ne hadisin ya faɗa kaga wancan ya manta bakwai shi an ga mai bakwai din ya rike da ni ma ya bar guda biyu a baya wanda da amana ce ta malaman hadisi in manta suka yi kai da za su sun manta saboda kar su kawo a samu garaje da kuskure ko ka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana da bai faɗa ba wannan yana nuna maka taka tsantsan malaman hadisi daga nufin maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu dace ina ga kuma anan za mu dakata abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ya nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace da Allah abin da ya faru a bangaren mata ya zama to yau shine na farko shine na ƙarshe gaskiya rashin kyautatawar ta kai makura matuƙa da gaske sai da mu mun buɗe duk kayan rokodin amma mun tsaya muna ta roko da Allah a yi shiru a yi shiru duk abin da kuke faɗa a cikin masallaci yake bai dace ba hakan kar ya sake maimaituwa in wanda ce aka yi wa magana ta gaba za ta iya ji ba wadda ta yi mata magana in sai ta yi hakuri ta bata sai ta ba da dama a ɗauki magana a kanta in kin yi magana ba a ɗauka ba kika bi ta to kun buɗe ƙofar haɗan da kuma zai ke baki saurare ta ba ita bata saurare ki ba wani ya sake kai kuɗi har an ƙara gabarbar al'amari ɗin kenan don haka duk wanda ta yi magana ba a saurare ta ba ta sanar da cewa ta wancan magana a dalili kaza ba a saurare ta ba sai mu dakatar da ita mu hana ta zuwa dan da ta aika mana fitina gara hana ta zuwa wajen karatu din Allah ya samu dace